Waƙar Corona wadda ɗan uwa Malam Abdullahi Abubakar Lami da Gombe ya rubuta. Mai taken mu farka ‘yan arewa, fitowa ta biyu. ‘Yan arewa mu daina wasa, damuna hangenta nisa, tun muna fama da lasa, ba mu san koro tana zuwa ba. korota mana ƙarfa-ƙarfa ta zamo babbar masifa ta rufe wa garinmu ƙofa ba mu samu fita ga ayyuka ba ta zamo babbar musiba ta saka an kunna ka'aba da madina fa duk kudu ba ba ta bar umara ana zuwa ba ta ci anguwar amare wanda yau aka daura aure ta zubar da dubun gwagware ba ta bar mallam da jahili ba ba kabila babu yare ta kashe na gida da bare har black man har farare ba ta kyala wasu su don kala ba gashi nan zan ba da hujja can a ikko ta fara danja daga can ta shigo abuja bata bar manya da kankana ba na ji ta yi yawa a oshun ta yi katutu a ogun na ji ma alfa a degun yawa wa'azi ba cikin shiri ba Benue Rivers da Oyo, Delta Enugu da Ondo, Ekiti Kwara da Edo, gashi har na Akwa Ibom ta harba. Har arewa ta zo ta zauna, ta bi Bauchi ta je Kaduna, ta yi kisa a garin Katsina, wai duk haka ba mu ankara ba. har arewa ta zo ta zauna ta bi bauti ta je kaduna ta yi kisa a garin katsina wai duk haka ba mu an kara ba ‘yan arewa mu ɗauki izina mu bi koyarwa ta sunna mu yi nisanta da juna kuma ba mu taƙaita addu'a ba kar ka zo ka kusanci kowa in ka zo yin attishawa ka rufe baki da gwiwa na hannun kafa ba da tafuka ba yau korona ta fusata duniya duk ta jigata gashi ba a da maganinta ba a san mafitar da za a bi ba ta zamo sanadin hasara ta ta dala da euro da naira a kano da imo da kwara ba ta bar bizines yana gudu ba ta zamo sanadin hasara ta dala da euro da naira a kano da imo da kwara ba ta bar bizines yana gudu ba ta zamo babbar ishara yanzu ba sauran gadara ba tsumi kuma ba dabara ba yaro gunta babu babba duk fa an koma ga rabbi sai tunanin ran hisabi yau maza sun sa niƙabi ba mata zallaki hakan ba shawara ta wanga cuta tunda an rasa maganinta yanzu to me ya kamata in ba tuba da addu'a ba mu rage zunubi da barna duk kabirai sai mu daina mu rike zikiri na sunna mu ba Allah ba da kangara ba Alhaji do ka sake dubi duk kuɗin ka sayo hisabi, matuƙar sun kai nisabi, fidda zakka ba da jinkiri ba. Mu riƙe kalmar shahada, mu tsaya gyaran aƙida, banda wasa gun ibada, ba wai mu tsaya da kwamfulin ba. ɗan uwana zan kira ka gyara turbar rayuwarka ka tiribar lokacinka ba wargi za ka runguma ba jalla sarki al'aliyu mai wadatarwa ganiyu taimake ni na zamtakiyu in hau turbar da ban ɓace ba mai azurta ƙasar mu maula mai cikar iko ta'ala rabbana sarkin mu'ala sunanka ba za ni bar kira ba albishiri ya ‘yan uwana in muna kukan korona masu nuni sun fanuna ai korona ba za ta majima ba addu'o'i za mu ƙara, azumi sadaka mu fara, zikiri sirran wa jahra, ba wai mu tsaya muna mutu ba. Rabbi shi ya faɗa da kansa, ku yi kira na zane amsa, wadda duk ya kiyaye kansa, roƙonsa ba zai ki amsuwa ba. To anan ne za ni huta, baituka na zan takaita, wanda ni yau na rubuta ba don buri na duniya ba. Na yi ne don al'ummata don na kare ‘yan ƙasata, ‘yan arewa nake nufata ba don in burge ‘yan kudu ba. fatahin Allah na samu don abun gada an ka samu dogarar mu da shi ta bamu ba wai tsabar akwai sani ba Rabbana sarkin sarauta wanda kai ne mai nagarta damuwa fata ta tsananta yayiwa na gare ka rabba Rabbana sarkin sarauta wanda kai ne mai nagarta damuwa fata tsananta yayiwa na gare ka rabba mun yi roƙo gunka Allah mun yi tuba gunka jalla don yawan azumi da sallah ka raba mu da jarrabar gababba To a nan ne zan yi burki a cikin ɗan wanga aiki, addu'a ta wanga aiki, rabbana sarki gwani ya karɓa. Gwamba ne babban gari na ɗaga abbakari ga suna, kuma amir ne lakabina a gidanmu suna kira ni baba. Gwamba ne babban gari na ɗaga abbakari ga suna, kuma amir ne laƙabina a gidanmu suna kira ni baba. Yanzu ga darussan korona, na nufin su zani zana, ɗan uwana sai ka zauna, ka fahimta ba da shankwana ba. matsala yau ta tsananta al'umma duk ta ɗimauta ba alamar maganinta in ba fatahin ubangiji ba yau trump har ya saduda ya shigo sabon akida ya fito a cikin jarida wai ai azumi a roƙi rabba A tunanin ‘yan Amurka, duniya duka na Amurka, in kana son cigabanka, to sai fa ka bi su ba da ba. Ga mugunta ga gadara, ga shi ba sa son hasara, ga yawan san tara naira, duniyar gaba za su so bari ba. su Francis Fukuyama suka ce har alkiyama su fa ne za su dawama a cikin mulki ba sabari ba. To kwatsam sai ga korona ta shigo ta make sauna, ta mayar shi gida ya zauna bai ƙara abin da ta ya azaba. ba. To kwazam sai ga korona ta shigo ta make sauna, ta mayar shi gida ya zauna, bai ƙara abin da ta azaba. Yau Amerika ta fagauce, sai ladab duk ta ɗimauce, babu shira ta makanci, ba ta samu zama da lafiya ba. yau kulab ma sai rufewa ko giya ba a sayarwa ba rawa ba watayawa ba a san me hollywood suke ba yau dala har ta kwaranye martabar ta fata tsiyaye yanzu kai a wurin kawaye da isa in ba ubangiji ba yanzu dai sun samu illa ba dabara sai ga Allah babu mulki sai ga jalla babu damar yin fashi da zamba da suna ta kisa da cuta duk abin da suke bukata ko da ƙarfi za su kwata ba sai hanya ta lalama ba Shishigi ne tambarinsa, makiri ne shugabanta, maɗigo daidai agunta, ba saɓo ne abin gudu ba. Ba ruwansu da yin nagarta ko halin kirki da kyauta, sai kawai mulki na keta, ba harkar ɗinke duniya ba. duk ƙasar da ta takale su su shige ta su mamaye su su ta kwasar dukiyarsu ba za su bari su samu fis ba su shigo hakanan su zauna su kashe su fasa su ƙona fitinar gaba su kunna ba za su fice cikin shiri ba yanzu dubu ƙasar iraki inda sun ka kashi da yaƙi shekaru ashirin a yaƙi ba su san yanayin farin ciki ba sun ka cancana arzikinsu sun yi satar dukiyarsu sun haɗa su faɗa da kansu ba su bar su su da lafiya ba yau Amerika bincike ta kai dirasar tarihinta shekaru nawa ne agunta ba na yaƙi ko mana kisa ba. ‘Yan arewan tambaye ku mai kadamin hankalinku, mai yasa ne duk cikinku ba ku yarda da shugaba guda ba. gashi yanzu sarakunanmu wanda su ne tarihinmu masu kare martabarmu amma ba mu ba su martaba ba. Constitution ya sake su ba bayani ma a kansu ko kaɗan ba ambatansu ba a ba su guri a gwamnatin ba. zuciyata na ta ƙuna yadda yankina ya zauna babu tsari ko kaɗan na ba tsuntsu ba da tarkuna ba an riga an fi mu yaƙi an katancana mu mulki yanzu dai sabon tafarki za mu ɗauka ba da jinkiri ba an riga an ci mu yaƙi an ka tattana namu mulki yanzu dai sabon tafarki za mu ɗauka ba da jinkiri ba afala ya tadabbaruna yadda ƙur'ani ya nuna ko ko dai haka za mu zauna ba mu mai da abin da mun rasa ba ga ƙasar noma gare mu ga yawan jama'a a gunmu ga wadatar malamanmu amma ba mu daina yin bara ba ga shi yau duk mun jigata babu tsari babu gata mun yi wa yankinmu keta ba mu kwaci rabonmu mun riƙe ba arziki yau babu ƙarfi ga talauci ya yi zurfi ba mu yin zakka da waƙafi ba mu ɗau tsarin ubangiji ba kamfanoni ba su aiki babu noma babu ɗinki babu tsira babu banki kuma ba mu ce da gwamnatin ba arzikinmu yana ta shekin dukiyarmu tana shirinkin rayuwarmu tana burekin ba mu ɗau hanya ta gaskiya ba yau talauci ya ishe mu ya yi katutu cikinmu ya karaɗe ƙauyukanmu birnin ma wallaban bari ba yau talauci ya ishe mu ya yi katutu cikinmu ya karaɗe ƙauyukanmu birnin ma walla bai bari ba sana'o'i sun jigata kasuwanni sun bakanta kamfanoni sun karanta kuma gwamnoninmu ba su kula ba ga Kano babban garinmu dandazon duk malamanmu cibiyar duk kasuwarmu amma ba daina yin bara ba yau kaduna gari na gwamna kamfanoni ‘yan kaɗan na babu tattayil kaduna rikici da faɗa kawai ta zaɓa katsinawa sakkwatawa kebbi har ma zamfarawa kogi har ma nasarawa kwara jazbenuwe bambari ba barna bauchi kigawa gombe adamawa taraba yobe banda tsabar harbe harbe ba su san wasu kamfanunnuka ba har abuja ka je ka duba ba ta ba wa arewa riba ofisoshi duk ka duba ba za ka gane mutum saman ba har abuja ka je ka duba ba ta ba wa arewa riba ofisoshi in ka duba ba za ka gane mutum saman ba ne da su ma zan kira su dubi tarihin garinsu duk da manyan 'yan ƙasarsu ko da hanyarsu ba ta yi kyau ba ne da su ma zan kira su dubi tarihin ƙasarsu dubi tarihin garinsu duk da manyan 'yan ƙasarsu ko da hanyarsu ba ta yi kyau ba kai arewa mu yau tunani ko in ce hausa fulani ko ina yau mun yi rauni ba mu ɗauka da mujaddadi ba mun rufe aljifananmu taimako baya gabanmu babu mai samun kwabanmu in ba hajiyarmu ta yi na'am ba daga mu sai ‘yan gidanmu al'umma ba ta gabanmu wajibai sun gagare mu ba ma aiki na nafila ba ko ina ka taɓa mu cuta ga yi wa juna mugunta ga shi ba ma son zumunta ba mu kan so yaɗa albishir ba ko ina ka taɓa mu cuta ga yi wa juna mugunta ga shi ba ma son zumunta ba mu kan so yaɗa albishir ba ga yan boko haramun sun sako fitina a kanmu sun tsananta kisa cikinmu fyaɗe da fashi ba ba su bari ba Zafi ‘yan boko haramun sun sako fitina a kanmu, sun tsananta kisa cikinmu, fyaɗe da fashi ba wasu bari ba. Wasu wai ‘yan ƙalaƙato masu cewa hadis rahoto, har da cewa babu ceto masu ƙin zancen rasulu babba. ga siyasa ta yi illa kan ibada an yi gilla ga yawan rikicin ƙabila duk sun zama mushkilar mu babba kidnafin ya tsananta babu wanda a yau ya huta ko gida ko ko a mota har da sojoji fa ba su bari ba ya kamata yau mu tashi duk mu zabura babu kyashi mu ta aiki babu fashi tun damar tamu ba ta kure ba mu yi dirasar zamaninmu da fahimtar lokacinmu da fulan ɗin gyara kanmu mu fito da shiri na gobe babba mi ta bitar yanayinmu don mu warware damuwarmu kaga tsarin arzikinmu tilas mu tsaya mu kula mu duba harkar ilimi mu duba da shirin gyaran ladubba al'umma in ba ladubba ai ba za ta yi abin yabo ba lafiya harkar ta ɗin ma mai nizami kanta ita ma duk da harkoki na noma ba wai mu tsaya muna jira ba masu hannaye da shuni dole ne sabon tunani yadda za a yi kamfanoni lokacin har yanzu bai ƙure ba dole ne mu tsaya mu daji gaskiya mu tsaya mu zargi dukka sai damtse mu zagi ba wai mu tsaya munafaka ba wani labari na samu daga Sheikh Mansuru namu can na sakkwata malaminmu darussansa ciki ba kanan bane ba wani labari na samu daga Sheikh Mansuru namu can na sakkwata malaminmu darussan ciki ba kaɗan bane ba babban darasin cikinsa ɗan adam ya rike ƙasarsa ya yi kishin al'umarsa ba tsinewa da kushiya ba ni ina kishin ƙasata kuma kullum addu'ata rabbana da ɗaukaka ta ban yarda a zagi ‘yan ƙasar ba kuma lallai wanga kishi kyam da ƙarfi zan rike shi sannu sannu ka zan dasa shi a cikin yara ba zai gushe ba in muna kishin ƙasarmu da tunanin ci gabanmu da yawan son 'yan ƙasarmu ba za mu zamo abin ba'a ba ai rashin kishin ƙasar nan shi yasa kowa ya zauna gashi can fa ana ta barna ba a samu guda da zai hana ba shi ya sa muka zama a baya babu ladabi ba biyayya kowannen mu kamar maraya ba mu ɗau hanya ta maslaha ba ba ruwanmu da ‘yan ƙasarmu daga mu sai ‘yan uwanmu mu ta sace dukiyarmu ba mu yi aiki ga ‘yan ƙasar ba’ ba mu girmama shugabanta ba mu kaunar 'yan cikinta sai faɗin sharri a kanta duk alkhairinta ba mu faɗi ba su waɗanda kake yaban ma da kaɗan ne sun kaso ma da a baya idan ka koma ba wai daɗi suke ta sha ba Yau ka duba ƙasar Amurka wanda su ne samfurinka can a baya idan ka leƙa sun sha wahala fa ba kaɗan ba. Ko a yanzu idan ka duba ba tsaro a cikin Urubba, ga kirayim ya yi uba ba kowa ne fa mai kwabo ba. Ni abin da ka bani haushi duniya kowa ƙasar shi ita ce alfaharin shi, amma ba ɗan Najeriya ba. Ba shi ƙaunar al'umarta, ba shi girmama shugabanta, bai duwa in ci gabanta, in ba tsine wa shugaban ba. Ni ƙasarmu nake wa ƙauna ita ce alfaharina, to ina zan je na zauna in ba Najeriyar mu ɗin ba. Don anan Allah ya yi ni a cikinta ya ƙaddare ni, ko ta ya ta zama da rauni ba zan ƙina sa ta addu'a ba. Nan nake da uwa da abba gashi yau zuriyarmu babba, to ina kuma za ni zaɓa in ba ƙasarmu zan tsaya ba. nan nake da uwa da abba gashi yau zuriyar mu babba to ina kuma za ni zaɓa in ba a ƙasar mu zan tsaya ba mu rike wa ƙasa amana mu lizamci zaman lumana tausayi ‘yan an mu nuna ba adawa ba yawan kisa ba a cikin haƙuri mu zauna da zumunci kar mu daina ɗan ƙasa duka kar mu raina mu yi alheri mu kau da gaba kuma dinga kula da buyuti mu mayar da garin mu titi kar mu zan mai sai shi dati mai dauda wanda ba kilin ba inda duk muka dau sana'a muka zamto masu ba'a rabbana zai ba mu sa'a ba za ya barin mu kan bata ba ku taya ni da addu'o'i rabbana ya tsaron bala'i ya raba ni da mai jafa'i da dukan sharri na masu zamba ku taya ni da addu'o'i rabbana ya tsaron bala'i ya raba ni da mai jaba'i da dukan sharri na masu zamba ku taya ni da addu'o'i rabbana ya tsaron bala'i ya raba ni da mai jaba'i da dukan sharri na masu zamba